أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله يومنا جمعة آه شدة قوة شوال na hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya daidai da 29 ga wata na biyar miladiya 2020 a cikin godiya Allah da shi bancin bayan wannan hutu da muka shiga na azumi Allah ya dawo da mu a wannan zawiya ta shehu shehu malam marwan a rijiyar ta'ala anhu da ke a garin tasawa inda muka saba karatun littafin ashifa bi ta'arifi hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallam wannan harka in ba a manta ba ita ce ta talatin da uku cikin wannan babi na biyu ya ɗauko bayani bisa kan sifofi na cika na ɗabi'a da na addini wa'anne sifofi ne wanda suke wanda ya sifanta da su za a iya sifanta shi da shi cikakken mutum ne kuma wa'ansu irin ɗabi'o'i ne wanda suke na yabo a halin ma ɗabi'a ta ɗan adam haka ya faro bayanin idan ya harrara wa'annan matsalolin sai kuma ya shiga cikin bayanin sifofi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da wa'annan sifofin sifa sifa sifa a har fasalluka da dama to a yau sai ya za mu tashi cikin wani fasali shine a fasal rabi wal 20 fasali na 24 shi ko yana bayani cikin sunan shi sifatul anbiya'i war rusuli alaihimus salam zai bayani bisa kan sifofin annabawa da manzanni amincin Allah ya tabbata gare su cikin babin nan shi ma zai bayani akan sifofi na zahiri na sifa ma ta halitta ta annabawa da ɗabi'o'i irin nasu da kuma irin makaminsu da zaɓin da Allah ya musu da kusanci su ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala don saboda shi annabta ba abu bane ba wanda ake iya samu da kokari da ijtihadi an an zabi ne na ubangiji to wanda Allah ya zabe su hissan wa ma'anan yanda Allah ya zabe su domin su kasance jagorori masu rike da tuta ta shari'a masu kama hannun halitta zuwa rahama Allah subhanahu wataala to wannan in ya kitse wannan fasalin kuma sai ya tashi inda zai bayani bisa kan sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce daman tun da littafi ne ana so a sanar da mai sauraro ko mai karatu mai karanta littafi na a sanar da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to hanyar sanin annabi sallallahu alaihi ka fara sanin ma annabawa tukwana ka fara sanin annabawa su ne wa'anda za a inda yana da akwai wanda za a kamanta shi da su su ne ya ko wanda za ka cewa wa'annan za su iya zama tsare ku gare shi to su ne to ka san su tukwana sannan shi ka san shi in ka san ana daga baka rama cikin shi kai da kanka za ka yanke hukunci ga ɗaukakan matsayin shi akan baki ɗin halitta Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da haka ilam wa faqana Allah wa iyyaka malam arqadi iyad a rahimahullahu wa radiya anhu yake cewa ka sani Allah ya datar da ni da kai anna sifata jami'il anbiya'i war rusuli cewa sifofin baki ɗayan annaba da manzanni salawatullahi alaihim tsira Allah ya tabbata a gare su min kamalil khalqi na daga cikin cikar halitta wa husnul surati da kyawun sura wa sharafin nasabi da ɗaukakar nasaba wa husnul khuluqi da kuma kyawun ɗabi'u wa jami'il ma'asini da baki ɗayan kyawawan ababe da ake yabo ga halitta hiya hadhihi sifatu to ita ce wannan sifar ma'ana wanda zai faɗi kenan li'annaha sifatul kamali domin su wannan wannan sifan sifa ce ta cika wal kamalu ita ko cikan wata mamul bashari da cika ta ɗan adam walfadulu aljami lahum da kuma farala fifiko duka baki ɗaya ya tabbata a gare su su manzannin da cika abin ke ma kamala da kuma cikar ɗan adam cika halitta ta ɗan adam da kuma fifiko duk baki ɗaya duka ya taru a cikin annabawa salawatullahi alaihi tsira Allah ya tabbata gare su iz rutbatuhum ashrafur rutabi domin martabobinsu su ne mafi ɗaukakar martabobi wa darajatuhum arfa'ud darajati haka darajojinsu su ne mafi ɗaukakan darajoji walakin sai dai faddalallahu ba'dahum ala ba'din Allah ya hihita shashan a shashan su akan sashi qala ta'ala Allah mulkin sarki ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa in can manzannin da an ce wani alif ɗin lil ahadi ne manzannin da ake ma bayanin nan baya manzannin Allah ke ne waɗanda Allah ya fifita sashen su akan sashe wakala kuma Allah madauki sarki ce wa laqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin wannan wannan ana cewa laqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin cikin suratul dukhan da ya kawo magana ce ba kan banu isra'ila ولقد اخترناهم على علم العالمين وآتيناهم بينات من الأمر Allah tabaraka ta'ala ce mun fifita su ala ilmin absa sani masu tafsir suka ce bihim absa sanin irin fifitan da aka musu alal alamin absa sauran ɗan alam baki ɗaya shi ma alam nasu duniya baki ɗaya duniya su ba a yi ba wanda ya kai su saboda mai suka samu wannan martabar da wannan ɗaukakai saboda yawan annaba wanda aka yi a cikin banin isra'ila sun fi kowa samun yawan yawan annabawa to saboda haka albarkacin wannan annabawan da suke kasance tare da su Allah ya fifita su wa kar qala sallallahu alaihi wasallam hakika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sabata garshi ya ce inna awwala zumratin yadkhuluna aljannata ala suratul qamari laylatul badr farkon wa'anda za su shiga aljanna jama'a ne ina a wani zumratin farkon jama'a wanda za su shiga aljanna za su zo a bisa hasken wata wanda yake daren goma sha hudu mai cika haske kenan sun makala akhirar lisa na ƙarshen hadisin ya ce ala khalqi rajuli ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim adama tulu situna zira'an fi sama hadisi ne mai tsawo ƙarshen hadisin sai ya ce dukansu za su zawa a bisa halittan mutum namiji guda a bisa sura ta babansu shine annabi adam a.s. wanda tsawon shi zira'i sattin ne zuwa sama tsayin shi kenan wannan yanda yanda yake nuna shi ma fifi ne Allah yanda ya fifita sashen su a sashen har aljanna ma wa'anzu za su zo ga su haskensu wa'ansu ba su kai hasken wa'ansu ba wa fi hadisi abi huraira haka na cikin yazo cikin hadisi na abi huraira ra'aytu musa fa idza huwa rajulun darbun ya shiga sifan tama kaman tama yanda halitta ma take ta annabawa annabawan Allah a annabi sallallahu alaihi cewa naga annabi musa fa idza huwa rajulun darbun sai na ganshi namiji ne wanda yake mara jiki shi darbun wanda suka ce wanda ba ka ce mai rami ba ka ce mai mai kiba wani suka ce dai wanda ke mara jiki shi kawai ake ce ma darbun to duk idan za a dai kamar sifa ce ce mai kyau shi yawan jikin wata matsala ce kuma a ce mutum rami mai busashe shi ma matsala ne rajulun rajulun ba rajulun ba ya ce raj jimukin na tsarmi gare ta rajulun yana mai gashin kanshi yana da lankwasa gashin kai irin yadda muke gani na larabawa ko turawa akwai wasu gashin su ya cika laushi kamar iska yana in haka iska zai wasa da shi zai rika hera shaka wani kuma gashinsu yana da tsauri kamar babu gashi mai tsauri kamar gashin bakaken watan to shi tsaka shi bai kai yana bai kai laushin wancan ba na wa'ancan kamar na turawa da sauran masu gashi mai iska kera su kuma bai yi taurin na bakake ba yana da ɗan lankwasa shi ma wani nau'i ne na kyawo a gashi wannan lankwasin a tana mai tsawon karan hanci ne wanda a ƙarshen a tukunya hancin nashi yana da tsini sabanin shi ko hancin bakaken mutane kenan ka annahu min rijali shanu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ka ce shi yana cikin mutanen shanu'a an ce wani wani yanki ne hayyin ne a Yaman mutanen mutanen Yaman ne wa ra'aytu Isa annabi sallallahu alaihi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace naga annabi Isa fa idza huwa rajulun rab'a sai gashi yanda na ganshi mutum namiji ne wanda yake tsaka tsakiya shi ba dogo ba shi ba gajere ba kasiru khailalil wajhi yana da yawan digagga bakake a huskan shi kamar digagga irin abin irin da mu muke cewa muna yara tawadan tawadan Allah musamman ko wani wasu bari abin da kike mata an dashi dashi haka ga huska a dashi dashin nan ga huska mai wanda suke ba bakin mutum ba wani ado ne ba eh wani wani abu ne mai kai ka ce ado aka yi a huska hamaru ja ne shi jan shi ma masu fassara suka ce ba wai ja bane bau haka akwai haske a ciki akwai hori a ciki ka annama kharaja min dimas kai ka ce ya hito daga wurin wanka in mutum ya hito daga wurin wanka yana canza kana gani yana yana kirkiri in mutum ya wanka yana canza kamar shi yana canza yana yana kyau yana yana sheki shi duk musamman musamman wanda yake da daman kyan yana sheki farin mutum dan hausa suna cewa wai wankan baki a sarar ruwa shi in yayi ba kaman bai ba to an ko bakin ya wanka mu muna ganin mutum ya wanka ai ana gani yana canzawa to shine suka ce ka annahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka annama kharaja min dimas kamar ya hito daga hammam wurin wanka wanda cewa dimas kin wani suka ce kama rami ne wani suka ce kamar kabari to shi dai kamar dai akwai mutum ya canza launin shi na canza haka kamar dai ba kamar na sauran mutanen ba amma dai duka nuni zuwa kyawun fatar tashi da kyawun launin shi wa fi hadisin akan a cikin wani hadisi na daban kuma ya ce mubattanun mislu saif yana yana kamanta annabi sai ce mubattanun mai a rishin tasowar ciki ne kamar mai ramaman ciki ne cikin shi bai bai taso ba mislu saifi kamar takobi takobi shine baka cewa ga inda take da ga inda cikin ta inda ke da inda ke da kabri ga inda ke da rama qala yace cikin dai wani hadisin wa ana ashbahu walad ibrahima bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ne mafi kama da ƴaƴan annabi ibrahim da annabi ibrahim kin in kana so ka san yadda annabi ibrahim yake kenan ka kalle ni in ji maki sallallahu alaihi wasallam وقال في حديث آخر في صفة موسى يا هو a cikin wani hadisi ne daban kuma yana a cikin sifar annabi Musa yace ka ah ka ahsani ma anta ra'in min udmir rijali kamar mafi kyawun wanda zaka gani na daga cikin mutane masu duhu shi udum kin na abu ne da ake sifanta launin kasa da shi shi ba ba baki bane ba dole kasa dai kawai ai ka kasa ita kasa dai wanda wanda aka sani tana da duhu yawa shi ba wari bane ba kuma shi ba baki bane ba eh shi ne asmar lawn ake ake ake sifanta shi da shi suka ce hawan suna kan hujjan cewa shi lalle ba mai haske ba ba ba wari bane ba shi da abin da ya sanya suka suka ayan nan Qur'ani suke cewa wa adkhil yadaka fi jibika takhruj bayda'a min ghairi su' yana cikin ayoyi mu'ujizoji da aka bashi in ya hiddo hannun shi kawai in ya hiddo hannun shi daga hamatarsa in ya sa hannun shi hamatarsa hamata in ya hiddo hannun kawai sai ka yana haske to sai ana gane kenan iya hannun ne ke haske kenan shi jikin shi asalin inda mai haske ne da haske hannun nan kamar bai zama wani bakon abu amma shi mutum jikin shi na da duhu duhu amma haske hannun shi sai rika haske suka ce wannan yana nuna cewa lalle shi bakin mutum ne amma baki ba yanda mutane suke ba ba baki baka sosai ma'ana akwai baki da cikin cikin launin fata shi wa fi hadisi abi huraira kuma yazo a cikin hadisi abi huraira radiyallahu anhu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya da mutu Allah tabbata gare shi ma ba'atha Allah ta'ala min ba'di lutin nabiyyan illa fi zurri illa fi zurwatin min qawmin a Allah bai taba aikowa ba bayan annabi lutu face bai taba aiko wani annabi ba sai ya kasance annabin nan yana cikin tsororuwa ta ɗaukaka min ƙaumi daga cikin mutanensa yana cikin jama'a jama'a ma kuma shi tasu tahi yana kuma shi ke misali maɗaukaki a ciki wa yurwa a wata ruwa aka ce kuma fi tarwatin maimakon zurwatin fi tarwatin ana nan ciki ai kasaratin wa man'a ana nihin dan farwa ita kama arziki ne to ana nin kasratin wa man'a yawa da kuma irin hani yanda ba an su wanda suke tare da mutum ba su bari a taba mutumin nan su ce man'a yawan da kawai mutum yana cikin su insha Allah baya taɓa ba wannan kuma ya dauko asali ya ce tun daga lokacin da bakin nan na mala'iku suka zo annabi annabi ludo lokacin da mutanen shi kangare suka hisu suka kirkiri wannan a aikin nan na na na a ce namiji ne namiji sai aka turo su mala'iku don su hallaka su mala'ikun nan suka zo sifan mutane suka zo suka biyo ta wajen annabi ibrahim suka suka ba shi labarin ga abin da za su yi ma yace a inna fi haluta za su hallaka suka ce me za su hallaka garin nan na na na na na na mutanen annabi lutu sai ce a akwai wa bawan Allah lu suka suka je kasu sai sai malayin suka ce nanu alam yashi ha mu ne mafi sanin da wanda ke cikin ta mu za mu za mu hitta shi daga ciki da shi da wanda suka imani da shi sai dai matar shi dai da ta bi irin aikin na mutanen nashi to wannan da suka zo yawa shi suka da sun ga baki sai suka sai suka tarbe su sun ga sun ga abinci sun ga nama suna so su ne shi da wanda sun ko sun ga wanda za su irin wannan aikin na banza da su suna na wasu shi yana neman kuma ya kare bakin shi ya san ɗabi'an mutanen shi suka ce a ce to ai in arme kuke so ga iya na ina Allah ya bani iya mata ga iya na mata ta ga ta Allah kana arminta ma Allah shi mara cika min haka ka sani mun hoba ho na haƙƙi muke cikin matan ka mu ba su muke so ba shine ya ciza hannu ya ga ya rasa yanda zai yake cewa law anna li bihim quwwatan aw awi ila rukunin shadid ina a ce mutanen ina da wani ƙarfi ko akwai wani rukuni mai ƙarfi wani ginshiki mai ƙarfi wanda zan rabuwa da shi in samu in kare wannan bakin na da su to Allah saboda bai da jama'a kenan shi bai ta ci inda suke ba babu dangi ba bai da dangi wanda su kare shi su bi umarni shi rika biyayya gare shi haka to tun daga wannan shi na nasu muke cewa Allah bai taba aiko wani annabi ba sai in ya zo shi cikin mutanen shi ba a isa a taba shi ba saboda yawan mutanen shi in muka bi tsarin karatun alkurani annan daga wannan kissar ta annabi lulu sai kissan annabi shu'aibu shi annabi shu'aibu mutanen su su an jarabi su matsalan su tauye mudu tauye ma'amuni miyagun an katare ya zo kiraye su ga ga su bar wannan abubuwan karshe suka ce kai wallahi qalu ya shu'aibu ma nafaqahu bima taqulu ko wallahi rahatuka darajamnak ba mu fahimta abin da kake so kin mu ba mu fahimta kawa kuma walau la arhaquka ba dan jama'a ka ba innan jama'an da ke tare da kai la rajam laka da jefi kaza ne aje wasu ala arhaqi azzu alaikum min Allah wattakhadtum waraakum zihriya yanzu su jama'a na su su ne suka yi muku girman Allah ku tsaya ku kalli girman Allah mana jama'a na ku suke kuna yin tsoron jama'a na ba ku yin tsoron Allah kun mai da Allah bayan bayan ku to wannan tun daga wannan kashi da yanzu biyo bayan shi kenan kawai kowanne annabi zai zo sai cikin mutanen shi cikin jama'a shi har zuwa annabi musiya da mutu Allah tabbata gare shi yana a makkan nan waɗanda suke wanda harko wanda yake bayan shi an sani bai ka shiga musulunci ba amma saboda zama dan uwan shi ya tsaya ya tsame shi ne Abu Talib mahaifin sai na Ali radiyallahu ta'ala ya tsaya ya ce bai yarda a ga an taba shi ba hakan nan bayan shi ma lokacin da aka fara bai'atul aqaba ta farkon nan da Madina suka fara zuwa Makka a ɓoye a sace aka ji ana ginda sharɗi yadda za su karɓa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya koma madina ba kowa yake magana da shi ba ba kowa ne karɓa yake karɓa wannan sharɗin ba sai amma annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da kuma bai musulunta ba kowa ya sani kowa ya sani musulunta shi ma sai bayan yakin badar to amma bai yarda ba dan uwan shi ne bai yarda ba saboda kawai kai in yaje ma kai an ji an ji ku kun yarda shi iman da shi ne zai taya garin ku to amma sai ya san wa'ansu matakai ne kuka doka yanda za ku kare shi za ku iya kare shi eh ba ba wani abu wani ba wani sharrin da zai ba wani abin da zai iya kaiwa ga cikin shi to haka annabawa suka zai tun daga annabi lulu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa haka tirmizi an kata da haka nan imam tirmizi ya hakaito daga katada wa rawahu daru qutni min hadisi katada an anas kuma daru qutni ma ya rawaito shi daga hadisin katada an anas da ya karbo daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu a yake cewa ma ba'athallahu ta'ala nabiyan illa hasanal wajhi Allah bai taba aiko annabi ba Allah madaukin sarki bai taba aiko wani annabi ba face sai mai kyawun huska ne hasana sauti mai kyawun sauti ne wa kana nabiyukum ahsanahum wannan hadisi annabi muke wadi yace annabin ku ya kasance shine mafi kyawun su duka wannan wajahan wa ahsanahum sautan shine mafi kyawun su a huska kuma shine mafi kyawun sautin su sallallahu alaihi wasallam وفي حديث هرقل وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب yace a cikin hadisi na Herakla Herakla shi ne sarkin Rum Rumawa lokacin shi daula ta Rum shi ne sarkin Rum Herakla nan hadisin da yake cewa nan Abu Sufyan ne ibn Harb lokacin yace yana suna cikin masu tayya suna masaya fatoci tare da wasu jama'an su wanda ke tare da su suna sun tahi Sham wajen fatoci sai sai aka ce sarkin nan Herakla da yana neman su ya tambaya aka ce musu akwai mutanen nan wai ya ji labarin bayyana annabi ne sallallahu alaihi wasallam labarin ne fara daman shi yana cikin maluma masana dan addinin kiristanci suke yi kuma shi yana da ilimi na sanin tauraru da irin wannan canke-canken na gaibu duk cewa lokacin kamun zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a lillike wannan koyin ba suna samun wani labaru kamar yadda wasu ayu suke nuna Qur'ani ta hanyar aljanu da suke zuwa suna istiraqi sami suna suna jin suna sato magana da ake a sama sai da musu to shi yayi mawliki ya ga wani annabi zai bayyana sai wannan rayin mulkin ya yi tashi da a cikin wani canjin fuska to duk wannan dai ba dai ita ita ce ba labarin yana da tsawo shi kanshi wannan hadisi yana da tsawo a takaice dai shi sai yasa aka kira su su Abu Sufyan sun je Sham wajen kasuwanci su yasa aka kira sun da yaji labarin wa'annan mutane ne wanda su cikin su ne aka ce annabin nan ya bayyana kuma annabin shi kanshi yana labarin zai bayyana suna jiran ya bayyana sai ya tara zai kira ya kira su yace sai da suka so yace cikin ku wane ne mafi kusancin nasaba ga wanda annabin da ake raye cewa wai ya bayyana sai Abu Sufyan yace gani ne yace to matso na ka matso gaba ku afkanta shi ku tsaya ku tsaya bayan shi in ya muni ƙarya ku ce ƙarya yi zan tambaya mai tambayoyi in ya da mun gaskiya ku ci ƙarya shi in ya ƙarya ku ci ƙarya ce shikenan sai yace to wai shi a cikin ku ma'abucin yana da nasaba ko bai da nasaba sai ce mabuci ne yana nasaba to yana da cikin mahaifan shi akwai wanda ya taba cewa a cikin ire-iren ku mutanen kabilar ku akwai wanda ya taba cewa shi ma annabi ne kamun ya zo akwai wanda ya taba irin wannan da'awai suka yace a yace to shi cikin ka ko uwa shi ko kakanni babu akwai sarki yace a a yace to cikin tambayoyin da ke mai tambayoyi ne masu dama me yake umarta ku da shi a yana cewa mu bauta lama Allah shi kadai mu bar bautar gumaka yana umarta mu da saraka da kame kai da barin ayyuka laliku abubuwa zana abubuwa da haka to yadda suwa suke imani da shi a cikin ku mutanen masu karfi ne ko talakawa ne suke bin shi yace a talakawa ne to in sun shiga cikin addinin nan suna hita da su yi hushi su ga addinin bai musu musu wuta ana samun raguwa ko karuwa suke a sai rika ruwa suke ba su raguwa to kuna tsakanin ku kuna akwai yaki tsakanin ku eh kwarai ko muna yaki da su to yaya yakin ya kasance a yaki ya kasance yau gare mu yau mu yi sa'a gobe ce sa'a yace to yau ba da ida mai tambayoyi ko zan tambaya goma ce to na tambaye ka shi mai nasaba ne a cikin ku ka ce mai nasaba ne to haka na annabawa ku daman cikin ma'abuta nasaba Allah ke aiko su na tambaye ka cewa shi cikin iyayen shi akwai wanda ya kasance ya taba koko a cikin kabilan ku akwai wanda ya taba da awace ya shi annabi ne kace a yake to na san kenan inda ya wani ya taba sai ce a kawai wani mutum ne wanda ke so ya koyi da irin yanda wani zaman ya taba shi na tambaye ka cewa shi cikin iyayen shi akwai akwai sarakuna kace a yace inda sarki inda akwai zafi in ce wataƙila ko sarauta ce yake so yake so ya samu irin ta iyayen shi a cikin tambaya yake ce mai yace mai a yana makareci ne shi a wajen ku koko mai gaskiya ce a suka ce a mai gaskiya ne ai ya tambaye shi ce to kuma yana warware alkawali ko ba mai warware alkawali yace a a bai warware alkawali amma ba mu sani ba da yanzu abin da zai kasance yace ce bai bani wata kafa ba ta in hudu na abu wannan sai wannan damar kawai ne sai samu cewa a to dai shi dai bai warware alkawali amma da yanzu dai mu san abin da zai abu za ta yi ya ce ita kaci kaɗai ce damar da ya bani na so in san yadda zan isa wani abu kuma na so ma in ƙaryan ma in yace so na yi kumiyar daga baya ka a zo a rawaito cewa wata rana a ce ma na taɓa yin ƙarya to wannan na ce na tambaye ka ka ce ba makareci ba ne ba tun kama a yi koshi shi ba makareci ba ne ba sai na san ba ta yiwa a ce mutum wanda yake jin tsoron ma mutane ƙarya yanzu zai ma Allah ƙarya ya ce Allah ya koshi Allah bai koshi ba ce ba ta yiwa kuma yanda annabawa da manzo haka haka suke sifofinsu ne ba ta warware alkawari duka wanda kuma haka masu rauni talakawa suke bin su ba masu arziki da manyan mutane ba haka shi ma kuma haka yawanci haka suke yi yau su ci nasara wata rana a ci nasara kansu eh wannan lalle shine annabin da nake muke muke muke muke jiran yazo wannan shine lalle karshe cikin na aka samu akwai wanda suka je akwai dihiyatu ibn kalbi ne yana da littafi yanda dama annabi sallallahu ya aiko ya kawo mai da ya kawo ya mika ya karanta mai abin da ya kumsa cikin da hadda ayan nan ya ahli kitabi qul ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah har karshen wannan ayoyin da yake karantawa da bayan da ya kumsa cikin wasiƙan na ta'alu sallallahu alaihi kawai sai ya hawaye kuwa kake ji nan da can dama yana kewaye da manya-manyan kiristoci malaman kiristoci zai da cewa dai karshe dai da ya ga ita ce gaskiya sai ya so ya mika wuya wannan su suka su ne ba su bashi goyon baya ba su wannan a kiristocin da su tare da shi to shi ne wanda ke cewa a cikin hadisi a cikin hadisi na herakla hadisi ne mai tsawo kamar da sai bukhari zo cikin sai bukhari wasu arsuka an nasabihi na tambaye shi na tambaye ka nasabar shi fa zakarta annahu fikum zu nasabin sai ka ambata cewa shi ma'abutin nasaba ne a cikin ku wa kazalika rusulu hakan nan manzanni tub'asu ake aiko su fi ansabi qaumiha a cikin masu nasaba madaukakiya ta mutanen su wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce fi ayub a cikin magana ta annabi ayuba yace inna wajannahu sabira ni'mal abdu innahu awwab Allah yace lalle mun same shi mai hakuri ni'mal abdu ba ma dalla da wannan bawan innahu awwab lalle shi ya kasance mai yawan komawa ga Allah subhanahu wataala wannan an shiga yanzu zana irin sifofi yanda Allah ya ambaci annaba ya yabe su da sifofi na yabo farkon su kamar da yanda muke karanta yanzu nan an kawo annabi ayuba kenan Allah ya yabe shi da haƙuri shi ma dai kisan shi tana tsawo ba za mu tsaya ba muna so Allah ya bamu iko mu karanta duka wannan kowa ya san kisan irin yadda ya ta fama da imtihani kala kala kala tun daga dukiya har jikin shi har iyalan shi ba inda ba taɓo shi ba ba inda ba a jarraba shi ba Allah Allah ya san ya yi jarraba ni duka saboda haka Allah Allah ke cewa mun same shi mai haƙuri mun same shi mai hakuri ya yi hakuri sosai duk abin da ya rasa sai aka zo aka ba shi labari ɗiyan shi nan wajen goma sha bakwai aka ce ko goma sha uku ko sha hudu wata riwaya kawai gida suna cikin gini ɗaya kawai ginin ya rubuta musu duka suka mutu baki ɗaya aka zo aka yaɗa mai yiwa ga ɗa ɗaya ma naka ka rasa shi kaka ba duka iyan shi baki daya aka zo aka rame ya ce a yau ai dama Allah ya bani dama Allah ne ya bani kuma ya amshi kanshi ba komai kawai ai Allah yanda ya so yi shine daidai to wani ɗaya daga cikin abubuwan da duk mutane an mai duk duke shi duk komai sai da ya salwanta da ita daga baya kuma Allah ya maido mai duka a wa qala ta'ala kuma Allah barki sai yace ya ya ya khudhul kitaba bi quwwa har ya zuwa wa yawm yub'athu hayya kenan da kace ya ya ya ya khudhul kitaba bi quwwa wa atina wa hukuma sabiya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawm yub'athu hayya yace wannan kima ka bibi wannan ayi yanda Allah yace ya ya ya khudhul kitaba bi quwwa ya kai annabi ya ya ka riƙi littafin nan da kuwa da ƙarfi da kulawa da da dagewa wasu yana hukuma sabiya sai muka bashi sanin attaura in ji masu tafsiri sabiyin yana ɗan ƙarami kamar da makaranta kwanakin baya ma tun ko yana shekara biyu ma ya ya san yasa attaura wasu yana hukuma sabiya wa hananan min ladunna kuma shi wata irin rahama ce Allah ya ce min ladunna da gare mu wa zakatan kuma tsarkaka ce ga banu isra'ila mutanen shi wa kana taqiya kuma ya kasance shi mai tsoron Allah ne wa barran bi walidayhi kuma shi mai yawan biyayya ne ga ma'aifan shi wala wala bi kushi baran bai kasance mai girman kai ba asiyan mai yawan samu Allah ga ilin sibobin shi saboda haka Allah ya ce karshe assalamun alaihi amincin Allah ya tabbata gare shi yoma wulida ranar da ranar da aka yi shi wa yoma wa yoma مثلا حكى نيكو وما يبعث حيا يوا وما يموت da kuma aminta Allah tabbata gare shi har ranar da zai koma ga Allah wa yawma yub'asu hayya kuma da za a tayashe shi yana raye to wannan irin shi ma sifofi yanda Allah ya yabe shi tun farkon rayuwar shi da kuma tsakiya yanda ya kasance rahama ta Allah ga mutane yanda kuma yake biyayya ga mahaifan shi yanda yake rakaka ga mutane wannan annabi ke daga cikin annabawa wa kala kuma Allah madauki sai kace anna Allah yubashshiruka bi yahya kenan wannan labarin na wannan zakariya ne ko ya ya zakariya inna ne ko inna inna nubashshiruka bi gulamin su ne yahya amma an ya ayat ayat ce anna Allah ko anna Allah yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min salih awan ta'ali ibrahim ce inda ke cewa wani tsalitul mala'ikatu ko a qayyama yusli faladatul mala'ikatu ko qayyama yusli fil mihrabi anna allahi yubashshiruka bi yahya anna allahi shine yubashshiruka bi yahya yawa mala'iku suka kira shi lokacin da ya gane ashe duk in an tsoho ma dalilin ya ga Allah yana ba Maryam kayan marmari lokacin da ba lokacin samun kayan na marmari ba tace me yake cewa ina ke samu wannan tace wannan duka arziki ne daga wurin ubangiji san ashe Allah yana iya bashi shi ma duk da cewa shekarun sun tahi zai iya bashi daya abin da yake nema kin nan to sai dage da adda yana cikin wa qa'imun yusalli fil mihrab yana yana sallah a cikin wurin da yake bance na bauta Allah sai malaiku suka zo suka bashi albishir cewa anna Allah cewa Allah yubashiruka bi yahya yana baka albishir da da sunan shi ma yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah yana mai gazgatawa da kalmar Allah wa sayyidan wani shugaba ne wa hasuran katangagge daga saban Allah wa nabiyan min as-salihin kuma annabi ne daga cikin salihan bayan Allah shi ma irin sifofin da aka faɗi nashi na annabi wakala kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah hafafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala ibrahim ala alamin shi ma aya guda biyu aka ce kenan zuriyatan ba'd wa ba'd wallahu samiyun alim ko wannan inna Allah tabaraka Allah ya sani cewa Allah ya zabi annabi adam inna lasa ba adama wa nuhan da annabi nuhu wa ala imran da da alayen yan gidan al ibrahim ya tabu da alayen annabi ibrahim wa ala imran da kuma alayen yan gidan imrana Allah ya zaɓe su zuriyatan ba'dha min ba'd zuriya ce sashen su daga sashe wallahi samiu alim Allah sami'un mai ji ne alim masani inna Allah inna Allah su wannan shi ma zaɓi ne Allah ya zaɓe su Allah wannan abin ɗaukowa shi ma daga cikin zaɓin da Allah ya ma wannan annabawa wa qala fi nuhin ya ce Allah ce game da annabi nuhu innahu kana abdan shakura lalle annabi nuhu ya kasance bawa ne mai yawan gode ma Allah ba shakir ba mai godiya shakur ala shi gati mubalaga mana mai yawan godiya Allah ne wata wata riwaya mana sunan sunan shi yashkuru eh shi annabi annabi nuhu ba me kawai shi sunan shi yashkuru yana yana godiya wa kala Allah madauki sarki cikin wata aya inna Allah yubashiruki bi kalimatin min ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin wa yukallimu nas al-mahdi kala wa min as-salihin suma zuwa wa min as-salihin shi ma yace inna Allah yubashiruki kenan wannan annabi maryam ake ma wani albashi yake cewa mala'iku aka turo mata inna Allah yubashiruki sani ki sani cewa Allah yana biki albishir inna la yushrik bi kalimatin minhu da wata kalima da gare shi sunan shi almasihu isa ibn maryama wajihan fi dunya mai daraja ne a cikin duniya wa min almuqarrabi ne a cikin bayin Allah masu masu kusanci da ubangiji wa nabiyyu min salihin ko kuma annabi ne daga cikin salihan bayin Allah inna la yushrik بكلمة من اسم المسيح يسمى المولى وجيها في الدنيا الآخرة ومن المقربين وجيها في ومن المقربين ويكلم الناس ويكلم الناس في المهدي وكالة ومن الصالحين يوا ويكلم الناس كما في المهدي وكالة زي كسن ينا يما متاني مغانا tun yana a magoyi shi madi wakala haka nan yana gwarzo aka ce wannan dan kahalikin nan wa suka wani kauli kawai sai mutum tsakanin 40 ne da 40 da wani abu ko 35 zuwa 40 da wani abu aka ce wakala ana ne nuni ne zuwa ga in ya dawo nan ma a shashe nake karantawa cikin mukashafa da maulana bashir ahmad jani lata na an yake samu ta ganin ma'aiki sallallahu alaihi muke cewa to an akwai riwayan da aka ce in ya zo zai shekara biyar ne akwai riwayan da yake ce in ya zo zai shekara sai ya kai dan shekara saba'in duka an rawaito su to shi a ta hadisi malam shi ya ce na kasa gane duka su a wani ya sun inganta duka ruwayan da suka zo duka kone ne in ka bi ta sanadin hadisin da matanin duk ba wani inda zaka cewa wannan ne ba ka iya rajaha wannan inda ba ka iya cewa wannan ne wannan wannan ne inganta ko wannan inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mai da mai karancin shekarar mai cewa mai shekara biyar ne zai ingina gani shekara biyar ne ko bakwai ne sai ni na mace to wakalan kin kenan in ya zo ya kara in aka kara shekara biyar ko bakwai ga shekarun da zai kai kusan shekara arba'in ya kai gwarzo shine inda wakalan kin da yake cewa nan dai mutanen na kalim nasu fil mahdi ya bayyana ya ma mutane magana yana a magoyi amma yana gwarzon nan sai in ya dawo kenan kamar da Allah ya hauda cin Qur'ani cewa zai dawo wakala wancan da nake Allah ya hauda cikin Qur'ani cewa zai dawo nake ta ina ne ma malam maliki can nace kamar Allah ya hauda cikin Qur'ani zai dawo sai nace ina ne ma yake wa ma qatilu ma sabu walakin shubyan nan eh eh eh wa ma qatilu wa ma sabu walakin shubyan nan eh wa inna alladhina ikhtaru fi lafi shakim eh ana jira kima وما قتلوا وما سلبوا كيش وانا ايه وما قتلوا وما سلبوا يو ادتي وما قتلوا وما قتلوا جنا بل رفعه الله وكان وكان له عزنا كيما بل رفعه الله اليه وكان له عزنا كيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا yace in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti babu wanda zai ai saura daga cikin mazowa littahi face sai yayi imani da shi qabla mauti shi gabanin mutuwarsa wannan ne aka yi ta abinda wani suka fahimta shi ke ta an ce zai dawo duk wanda ya saura cikin ahli kitabu zai imani da shi zai ganshi zai san shi ne ya dawo kenan zai dawo din za a imani da shi da cewa an su sun sun yi ta da shari'a akan wannan amma da ya tabbata cikin hadisai a ta hadisai kan ingantattu cewa zai dawo yawa wa qala fi nuhin yawa min shi wa qala kuma ana madaukin sarki ce inna inni abdullahi atani alkitaba waj'alni nabiyya waj'alni mubarakan aina ma kunt wa hausani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wannan magana da yayi a kalan kin kenan a cikin wannan cikin suratul maryam nake cewa qala yace inni abdullahi ni bawan Allah ni atani alkitaba da ya bani littafi waj'alni nabiyyan kuma sanya ni annabi ne waj'alani mubarakan ya sanya ni mai albarka ne aina ma kuntu ko ina na kasance wa ausani bis salati jira gani annabin Allah kenan Allah ya sanya shi ce ya shi mubarakan mai albarka ne duk inda ya kasance mai albarka ne duk inda ya kasance wajen mubarakin aina ma kuntu wa ausani bis salati kuma ya mini wasiya Allah ya mini wasiya da in tsaye da sallah wadda zakati da bada zakka ma dumtu hayya matukar ina raye shi ma duka wa'annan muna haɗin sifofi ne na annabawa kan mumance wanda suka zo gashi cikin alkur'ani wa qala kuma Allah madaki sarki yake cewa ya ayu allazina amanu la takunu kal ladzina adaw musa fa barahu Allah ma qalu wa kana inda Allah wajha ya ku wanda ku bar gaskiya ka ku kasance kal ladzina adaw musa tamkar wanda suka cutawa annabi musa fa barahu Allah ma qalu da zargin da suka yi mai fa barahu Allah ma qalu sai Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗi wa kana inda Allahi wajiha kuma ya kasance wajihan ma'abucin daraja ne da dokaka a wurin Allah inda Allahi a wurin Allah al'aya a karanta aya kenan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi da mutum Allah ya tabbata a gare shi yace kana Musa rajulan hayyan sittiran annabi Musa ya kasance mutum ne mai yawan hayyan mai yawan shin kumya sittiran mai yawan sitirce jikin shi ma yura min jasadi shay'un istihya'an saboda tsaban jin kumiya ba a ganin komi a jikin shi to saboda haka ne su banu isra'ila sai ga to kai wannan anyawai lahiya duke mutane ne miyagun mutane da su kuma aka je wajen wanka su sun saba kawai maza kawai sai su haɗu su yi ta wanka kawai a wurin gulbi ne ko me aka je kawai sai a haɗu a yi wanka tare shi ba yi tare mutane sai keɓance can inda ba kowa ba mai ganin shi sannan ya hidda kashi yi wanka yau kawai sai suke rika hudin a kai gwaiwa ce ke gare shi kawai wannan abin da yake gare ya lullube kawai mutum ya lullube kawai gwaiwa ce ke gare shi to shine fa barra'ahu Allah ma qalu sai Allah ya kubutar da shi daga abin da suka wadi yayi Allah yi ya in ya tube kayan shi sai sai dora masa wani dutse wannan dutsen kawai sai ya gudu da kayan shi dutse kawai shu annabi Musa sai bishi yana kai kai kai kai kana kana ya bishi da gushi dutsen sai da ya can wajen inda suke wanka su wancan sai ga jiki ana kaya ana kaya sai da jikin wani ya tsaya sai ya ɗauki kayan shi sai ga shi mutum ne mai kamala jikin shi bai abin da ya rage shine Allah ya kuma tar da shi ga abin da suka gani suka ah kenan kawai ba wani goyi ba wani abin da su ne suke suke suke mai sharri a wa kana ta'ala ana mai sai ce fa wahabani hukman ita ma aya fa wahabani hukman wa aya ce wa qala fi wasfi fa wahabani rabbi hukman shu'ara kenan cikin shu'ara a wannan ta magana annabi annabi Musa ne daga daga tsara da kace me har sai mai ba wa inda kace fa'alta fa'alatuka allati fa'alta wa anta min al-kafirin aw fa'alta fa'alatuka fa anta wa anta min al-kafirin qala fa'altu fa'altu idan eh فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين to ai kamun shi da ya zo da yake a nazirin bani sa'id ko ba za ta azimu inda ke za inda ke ce ba farkon so nake farkon nashi wa ne su ta kauma zalimi kawai fir'auna ala taqul qala rabbi inni akhafu an yukadhibun qala qala takhaf قال فضل قال ربي اني اخاف ان يكذبون قال قال لا تخف قال لا تخف cikin cikin shu'ara qala yawa an itil qawm zalimin qawm fir'aun ala yattaqun eh qala rabbi ana qala rabbi inni akhafu an yukadhibun yawa qala rabbi inni akhafu an yukadhibun wa mi ويضيق تدري ولا انت لك الزاني فارسل فارسل فارسل الى هارون فارسل الى هارون ولما عليه ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذا بآتنا إنا وكم مسلمين فاتي آي فرعون فقولا إنا فقولا إنا رسول رب العالمين أنا سلم أنا بني إسرائيل ولا تعذبهم أنا سلم أنا بني إسرائيل يو أنا سلم أنا بني إسرائيل ما كنا أنا سلم أنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا ولبست من عمرك سنين وفعلت تشيني shi da yaje yanzu an aika shi ka je wajen a fir'auna karshe kawai ya sau koma bani isra'ila ma su suka to da su shi da ya je idris akwai sai ce ah alam da rabbi ka fina walidan ko ولبث فينا min umrika sinin alam nurabbika fina walidan ba ce ba muka tarbiyantar da kai tun kana dan jinjiri wala bisu fina wala bisu fina min umrika sinin kan zamuna a cikin mu daga cikin tsawon ranka shekaru sai da kai girma sannan wa fa'alta ko fa'alta ka lati fa'alta ka aikata aikace ce ne da ka aikata kamar wani babban abin gaiwa fa'alta fa'alta ka lati fa'alta wa anta min al-kafirin ka aikata aika aikar da ka aikata kana ma cikin masu buturcewa wai fir'auna ke ce ma wani kana cikin kafirai kai kana masu kafirce ma ba saboda wai kafirce ma ni'ima kenan ya gashi bancin da abin da muka ma kai ka ka ka zo ka kashe mutum ka taika sai ce fa'altuha idan wa lam yuzali eh a lokacin nan na aikata wannan abin na aikata ina cikin masu kuskure ba dangan bane na wani na sa hannu na kashe shi a kuskure ne mare shi ne ko wance ko kulli na kai mai kaushi kenan ya hade mutu mata wajen yin zai fa faratu minkum lamma khitu sai na guje ku lokacin ne tsoron ku sannan fa haba li rabbi hukman waj'ala ni minal muslimin sai Allah ya bani wani hukunci annabta waj'ala ni hukuman inna kwanaki wanda makaranta bayan nan sun ce at-taura waj'ala ni minal muslimin kuma sun yana daga cikin manzani waj'ala ni minal muslimin to wannan shine girma girman shi ma wani abin abin duba girman da Allah ya ce fa bali hukuman waje alani min mursalina wani irin zabi ne na Allah wannan sifar ta annabta wani zabi ne na Allah Allah ke badawa kyauta fa wahabali rabbi ba wai shi isba kokari nayi ba wani aka bani kyauta Allah fa wahabali rabbi Allah ya mini kyauta na hukuman waje alani min mursalina kuma ya sanya ni daga cikin manzani ba wai ni wani aiki ne na cancanta ba zabi ne tsaban zabi ne wannan na Allah al'aya wa kana fi wasfi jama'atin minhum haka Allah tabaraka wataala ya hudu cikin sifanta wa su jama'a daga cikin annabawa inni lakum rasulun amin yawa ko wani annabi sai ce inni lakum rasulun amin ka dauko daga annabi qalu annu kazabat qaum kazabat qaum nuhi lil muslimin iz qala lahum aqum nuhun ala taqu inni lakum rasulun amin kazabat ni da kuma rasulun amin ko ne sai ce ni lakum ni gare ku manzo ne amin amintacce Allah ya ya sani ni ba ya danka mini amana ta sakon da zan isowa gare ku Allah ya yarke ni amintacce ni da kuma rasulun amin ba zan muku ƙarya ba zan isa ina isa da sako ne akan abu da amana wannan duk wani annabi wannan annabi annabi nuhu kenan sai ka zo ka zama in ka bi daga daga annabi sai ce ka zama adu lil muslim in kana maqum salihun salihun ala taqul in kana maqum hudun ala salihun ne ko ka zama adu lil muslim in kana maqum salihun ala taqul inni lakum inni lakum rasulun amin kazzabat samud lil muslim in kana maqum salihun yawa salihun na samud ne wancan ka zama adu muslim in kana maqum hudun yawa su bakwai ne ita ma kazzabat na uku ne wannan kenan kazzabat samudu ne musulmi in kana maqum salihun ala taqun ni da kuma rasulun amin sai ka zabat qaumul lut ne musulmi in kana maqum lut ala taqun inni da kuma rasulun amin ka zaba asabu da katar musulmi in kana shu'aibun ala taqun inni da kuma rasulun amin dukkan haka duka yesu ko ne ne shine Allah Allah yake cewa Allah yake cikin wasu jama'a na manzani ko wanne ne sai ya ce inni da kuma rasulun amin to wannan wannan ta cikin suratul dukhan ne ma kenan ko ayi ta dukhan inni lakum rasulun amin eh ita cikin suratul dukhan da ce inni lakum rasulun amin ana du ilayya ibadallah inni lakum rasulun yawa gaban sai ce an an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin ku sallama ku sallama da kanku ku sallama mini kawunan ku ya ku bayan Allah saboda ni ka ji mutum yake nema ku sallama min da kawunan ku ba yaudar ku ba zani inni la kuma rasulun amin ni manzo ne gare ku la kun ba wai ma ilaikum ma akce la kun kinnan wani an so abin Allah ya so alheri ne gare ku san yi sai ya sa muku manzo ni kyauta kyauta ce Allah ya ba ku amin amintace kuma inni la kuma rasulun amin ita ce wannan sadukan kenan ba ba ma shi ke jerin wannan batun a wakala kuma yace Allah tabaraka wa ta'ala kita inna khayra man inna khayra man ista'jarta laqawiyul amin shi ma kissa annabi Musa da da da Shu'aibu a cikin abin da ake hudi ba cikin ita ba ai haka dai ai yake cewa inni inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin inda yawa inda yake take cewa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu ka san fiye mafificin wanda zaka sa shi kwadago shine wanda yake mai karfi kuma amintacce inji diya annabi shuaib shi ma yana kwanakin ba mun dan wadi kisan wannan wa qala fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul haka Allah tabaraka wa ta'ala ke wuce ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kamar ya kamar yanda ma'abuta azama daga cikin manzanni suka yi hakuri shi ma sifofi ne har yanzu na manzanni su hakuri suka yi hakuri suke ma'abuta ma azaman daga cikin su musamman su sun doki dukan juriya wa qala kuma yace wa wahaba lahu wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadina wannan wannan har zuwa fa bihu dahu muktadi in muka karanta to ne sai mu tsaya ko tanda wannan tana da abin ga sai ake hamna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan hadina wa nuwan hadina min qabl wa min zurati dauda wa sulaymana wa ayyub wa yusuf wa harun wa kadhalika najil muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min sali wa isma'ila wa laysa wa yunus wa kullu fadlan al alamin wa min aba'i wa zurriyyati ikhwani wa ishtabina wa hadina ila siratil mustaqim ذلك هدى الله دين يشاء من عباده ولو شركوا لحبط ما كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوءه فليكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي حزوانا duka jerin annabawa ne kowanne ne aka haɗi gungun su sai a ce ga abai wadda aka masu na farko sai ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba sai muka yi mai kyauta ta ishaqa da yaquba wane ne wannan annabi ibrahim dama shi ake zance da warin kuma sai aka ce wa'annan da aka ba su da shi annabi ibrahim da ɗan shi ishaqa da ɗan shi yaqub Allah ya ce kullan hadina baki ɗayan su mun shirye da su kuma yace wa nuhan hadina min qabl haka nan annabi mu annabi nuhu shi ma mun shirye da su tun gabanin su shi ne farko farkon manzanni kenan wannan hadina min qabl wa min zuriyati dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun sannan daga cikin zuriyar shi wa'annan aka zana mutum biyar daga cikin zuriyar shi a in annabi ibrahim ne lalle suna cikin zuriya annabi ibrahim min zuriyati dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf musa wa harun wannan dukan su banu isra'ila ne eh a min zuriyati dauda wa sulaimana wa ayyuba wa musa wa harun kazalika najzil mutin Allah ya ce haka nan muke sakawa masu kyautatawa a wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin su ma annan guda hudu aka zana su Allah ya ce dukkan suna cikin managartan bayi Allah wa Isma'ila wal yasa wa Yunus wa Luta wa kullun faddalna lil alamin su ma annaka zan su gudu su aka ce wa kullun kowanne daga cikin su faddalna mun fifita shi al alamin absa baki ɗayan alam duk duniya duniyar zamanin shi ko ne an fifita shi babu kamar shi wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim hakan nan daga cikin ya ma'aifansu da zuriyansu wa ikhwanim da ƴan uwansu wanda suka yi zamani da su su ma muka zaɓe su muka shirye su afsa tafarki wanda ke madarice su wa'annan su wa'anda suka yi zamani da su sun wasu shiga wa ikhwanim kenan kace ƴan uwansu ba wanda kace annabawa wanda suke ƴan uwansu na jini su ma Allah ya fifita su dalilin kuma ya zaɓe su ya shirye da su dalilin wa'annan bayan girman bayan Allah da ya sa a cikin su ne wani annaba yace ulaiikal ladina zalika hudal lahi dinu yasha man yasha min ibadi wannan ita ce shari'a ta Allah wanda yake shiryar da ita zuwa gare ta wanda ya so zaɓi ne na Allah zaka zaka hudal dinu yasha min ibadi walau ashraku da dai sun yi sun hada bauta Allah da wani da aikin su ya tafi ga banza wani malama suka ce wannan laukin wa ba tana nihin ba yuyuwa aikin dan ce walau ashirku ba tana yiwa ai su annaba tana su saba Allah ba kenan ba su dai saba Allah ba inda sun yi saba Allah da aikin su ya ce a suka ce wannan dai na nisan ta ƙara nisan tasu da saba Allah ne suka ce ai in ka diba cikin Qur'ani Allah zai kawo irin wannan daukin misali kullu kan kullu kan liramani kira mutanen Mauritania suka ce wuldan kulin kayan lirhamani waladun ko? fa ana wala ajini kulin kayan lirhamani waladan ne ko? kulin kayan lirhamani waladun ne ke shine shine ismu kana ko? fa ana wala ajini kulin kana da dai a ce Allah yana da to Allah da bai yi wa ya sai kasance da bai yi wa kasance to haka na akwai sayu da yake inda Allah ko da mun so da mun riki inda mun so mun riki wasa ki ta kun da mun riki millar na ita ladda khazana ladda khazana millar na eh wannan ke cewa da haka da yanzu cikin cikin zumar ya haɗa haka cikin wani yana ce damun so wannan damun so din sharɗin wannan ba yana nin wai kamar yawa yiwuwa abin ba yiwuwa kasancewa yawa ba wai abin su annaba ba sa samu Allah Allah suna cikin wanda suke su da ake cewa Allah ya ba su isma ba ta yi wasu sabi Allah a sai sai walau shehul hadiyan makarin walaikan lazina atina mul kitaba wal hukuma wan nubuwa wa'ancan su ne wa'anda Allah ce muka ba su alkitaba wal hukuma wan nubuwa muka ba su littahi da sanin littahin fiqhul littahin hukuma kenan wan nubuwa da annabci walakin atima kitaba kitaba hukuma nubuwa wan yakru biya haulai in in wa'ancan ma'ana mutanen makka in yakru biya haulai in mutanen makkan nan kafiran nan sun kafirce ma biha ko annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko wannan ni'imar da Allah ya musu da yama manzani baki da dan in ka karanta kafirce mu dai ka kafirce mu duka ne in ka kafirce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ka kafirce mu wancan annabawan ne wanda aka ba su littafi da sanin littafin da annabta to Allah ya ce in sun kafirce fa qad wa kalla biha qauman laysu biha bikafir Allah ya ce mun wakilta amanan wannan rikon da imani da wannan littafin da wannan annabtan da wannan ni'iman kauman da su biya da ke wa'ansu mutane masu girma wa'anda su ba masu kafarce masa bane masu tafsir suka ce su ne muhajirai da wanda suka hijira kenan zuwa makka zuwa madina daga makka da kuma wa'an yan madinan da suka karbe su da kuma duk salihan bayan Allah wanda suka bi su malitta ba bi isani ila midin Allah ya sa mu ciki ulaika ce su ulaika allazina hadallahu wa'annan wa'annan annabawan su ne wanda Allah ya cire su fa bi hudahu muktadi ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam to ka yi koyi da shiryansu daga nan aka san cewa malama suka isi bari suka ce to ashe shar'u man qabla shar'u lana in dai ba namu ya shaye shi ba shari'an wanda suka zo gabanin mu an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da manzanni da suka zo gabanin to su ma ayi koyi da su mu ko an ce mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin qur'ani so ya yi wuri guda yake cewa da karka la kofi rasulullahi iswatun ko uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmil akhir shi alaihi salam shine kyakkyawan abun koyi ya kasance amma ga wanda suke imani to mu an ce mi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi an ce yi koyi da su kenan abin da suka zo abin da suka zo da shi shari'a nasu namu ne sai dai wanda kuma shari'an tamu ta shahi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa biyu dahu muktadi bakin nan ne ya tsaya sai mu ci barki nan wurin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الكبرى.